Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala kama na rana ta talata sha hudu ga watan shawwal hijiran shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya ne da sha tara ga watan bakwai ko tawazan a sisse. Wanda za mu saurari shugaban ƙaraban goron sallah wanda shi kuɗa mu a bayani a halarin shi tijani rabbi Allah ta'ala an inda ke wannan shine kace na hudu a cikin kace shi goma da bayan insha Allah da zamu saurari azar na malam Adamu Kasibu na gidan shi malam Usman Mutan Tabarai zo karanta mana ayan Alqur'ani mai girma wanda take bayanin darajar waliyai wanda zamu saurari waɗannan gwalagwalan bayanai daga fadilatu shar وسعادة الأنام ولم الشيخ إسماعيل بن الشيخ إدريس رضي الله تعالى عنهما كشفى باريسي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يهزمون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والخاتم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حتى قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله إن شاء الله تعالى إنزل نظام سجبدا بيان بمكيه akan abin da ya shafi hadaran gudubul makatum wa barzahul mahatum maulana ashamar tijjani رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن به آمين من كراتو نفركو أكان أبن دي سعفي تللا لرؤى تجانية غدا أربعين من كراتو كما نبي من بياني أكان أبن دي سعفي شرطان لرؤى تجانية غدا أربعين من زونا من كراتو نأكو أكان أبن دي سعفي درجوجي da martabobi da tarihai na zo tijjani rabbal anhu yanzu wannan shine zama na hudu insha Allah za mu ci gaba da abin da ya samu Allah za mu dace bismillahir rahmanir rahim a wancan karatun mun tsaya inda shi tijjani yake cewa tarjilaya hatani ala kulli waliyyin lillah tarjilaya ko ce kadamaya hatani ala kulli waliyyin lillah min ladun adama ila nahi tisur inda ka kira shi Muhammad Gali radiyallahu anhu inda yi bayanai irin yanda muka tsaya insha Allah za mu tashi bayani na goma sha uku inda shi tijjani yake cewa التحدث بالنعمة شكر يتي الحمد لله متن يبين لرجع irin neman Allah mishi shi ma godiya ne min Allah ya cewa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ba matsala ne don ka faɗi abubuwan da Allah ya maka bayan su wannan ni'ima kuma shi ma kan ibada ne wanda kuma bai gode wa Allah yana cikin matsala wani jami'i da kuma sai a shukuru tsadin nimat sai ta jani na cewa alhamdulillah ni ɗariƙa na Allah ya mana baiwa ni da ɗariƙa domin wa inna jami'al awliya'i laysa fihim man yadahu lakafat ashabahu aljannata bila hisabin wa ha'isabin walau amilu min az-zunubi ma amilu وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وهدي الحمد لله شكرا لا تهارا كفني حقيقة دكا وليي جبادا وإن جميع الأولياء حقيقة دكا وليي جبادا دكا وليي da masu ɗariƙo da marasu ɗariƙo tun daga cikin waliyan rika ba'i da nika ba'i da nija ba'i da autadu da abdalu da afhadu da ahayaru da rijalul gaibi da rijalul wadahati da rijalul kummani da saqidar rafarati da rajulul barzahu da mutahayyilul bilqudubi wa laysa bilqudubi da ustadu da qurra'u da jihadu da ahbadu da ahillahu da samara'u da warasatu da waliyan da ake kuma adamiyun da nuhiyun da ibrahimiyun da dawudiyun da sulaimaniyun da musa'iliyun da israfiliyun da musawiyun da isawiyun da waliyan da ake kuma rijalu ainu tasimu wal zawa'i da waliyan da ake kuma rijalu na haibatu wal zalal da waliyan da ake kuma rijalu tasimu da wando na ga muku rijal tatul mai da wando na ga muku rijal ma'arijul ula da aqdabu da agawasu da mafatihul kunuzi da fudala'u da kubara'u da uzama'u da arifun da mudma'in nun da manubun da duwali ya gaba daya فما شم أكتاب وفرد ومتفه وكل ولي مرد فلا تمكن وشي دكتم وإن من وليا دا دا أكتاب دا أجواز دا مفاتيح الكنوز da su ma shaƙi ƙamshin mukamin shehu jani ba. Mashi Muhammadu Nazifi da Jalani a littafin Farida, ya gudu Farida ya cewa كما سمى أقطاب وترب ومفتح وكل ولي مدرك الحكم قدوتي فعينه عين العين تفهم إشارتي فعينه عين العين تفهم إشارتي ومن كيف بحره الأنام السمدتي duk da dai da su ma shafi ƙamshin mukamin zo su jani ba da balanuhu balle su kai shi balle a daidaita su balle a cewa ne ya wani da shi na so tijjani rabbalamu ike kuwa da Allah ke cewa duk waliyan da ake gaba daya ba wani waliyan da za a je lahira ya zo da jama'an shi dukkan su gaba daya duk jama'an shi muridan shi da masoyan shi ya ce su wuce su je aljanna ba hisabi ba wuƙaɗi ikito ba wani waliyin da ya samu wannan yake so ne ni kaɗai kike shi kada ya samu wannan martaba akwai wani babban wani ɗaya daga cikin sabon shi ku jami'ar galani su shi muhammad madani sarrabi da galani ya ce sanadiyyar da ya sa ya karɓi daga fitaniya dama shi babban wani ne shehi ne musharifi ne rana ya zama ibadar zakanta da shi sai ga kiyama ta tsaya manyan annabawa da manyan sahabbai da manyan waliyai da manyan kafirai duk ya gaggan su da wanda suke cikin nema don hala duk Allah ya sa ya gansu a bacci yake su Allah sa su ya hango kuma su ɗariƙu wani shehu sai sami jama'an shi sai su kukkube ni kukkube ni ku tafi guda ne waje ku bani waje ni na kai na nake ji ba zan iya ba ni na kai na nake ji ba zan iya ba ai ai na samu sharaɗai amma kun kasa cikawa kun kasa cikawa ku biyo ni ku tafi ku tafi da rana da ku wani ku riga nan gaba daya wani ya tsamo ya ce ya kira rabi ya kore rabi wani kira wasu ya kore wasu wani ba su kai rabin ba wani ya kore su gaba daya wani ya kore kamar rabi wani ya kore kamar sulusani kore kamar sulusi ita ana wannan tafin tafin din ko sai hango wani waje kamar kibiri wani kisan abu sama a sun taru an cika an cika duk su na fararen kaya kai su ga wannan tsibirin kawai wani abu ne kawai ya tashi ko shiru ya ce dun sanadi kurin wannan tsibirin bai fita a kowane ba sai a kofar gida aljanna jama'a ko su suna suna kan zuwa ko kowa na zuwa aljanna su kai shi muhammadu madani sharabi da dalanu yake sai tambaya yake kuma yake ayyana ta jama'a wani ne ya shi ne jama'a su yake janna sai ya farka sai a fito masa wallahi ɗariƙan shi zan shiga wallahi ɗariƙan shi zan shiga an ji ya farka masa wallahi ɗariƙan shi zan shiga wallahi ɗariƙan shi zan shiga matan tafi lafiya ita sun ji kuka wannan rage ni lafiya ka farka da rafiya kana wallahi ɗariƙan shi zan shiga da wani sai shi ke nufin sai zai kama hanya kudin da aka zalla bai zame ko ina ba sai gidan kudin makatun وبرزه المهاتون لما سامر التجاني رجل عنه من يجي أغداش بالإنس الثانية أجمي فقد وإن جميع الأولياء ليس فيهم من يدخل كاتة أصابه الجنة بلا حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحسي فقد التجانية musamman ma a wannan ƙarshen zamanin kada ba don wauta da sauran shaɗan ba ai da ma so sun yaɗa an zo ana wannan lasisi ana cewa shi gaba idan da zuwa ta cika da zulubai iri-iri kuma kana kalli ana yawan mutuwa sa'an kakansa ya rasu sa'an babanka ya rasu sa'an wanka sa'an ka sa'an ɗanka sa'an ɗanka maza yara mata da ciwo ba ciwo da haɗari ba haɗari kana gani kuma ka tsaya ya wani lalla suna na wani wani zuwa ba ya kamata ka zuwa ɗaukin ta jami'a ka je ka ka je hanyar tsira kuma abin da lahira kuma an zo ba fa dawowa balle san ji an gane ko kudan a dawo Allah ya yi da ta jami'a hanya ne mai jikto daraja shiganta don Allah ya ne da shi darabo saboda ya hafarsu jira mafi mai nisa ko ka ce zalika fadlullahi yutihi man yasha da martaba na sha hudu qala shara marti jami'a da anhu yake ta shafa'an shafa'ani Allah ko shafa'ani Allah fi ahli asri min yawmi min yawmi wiladati ila hululi ramzi shi jami'a ce alhamdulillah a mukamina na gaisul adwas Allah ya bani ceton mutane na karni na gaba daya daga ran da aka haife ni har zuwa ran da ne war da shekara 20 kuma a gaba shekara 100 daidai shekara 100 shekaru shi ya tamanin ga 100 ba kuma 20 a gaba to wa'annan musulman da suka rayu a duniya a wannan zamanin to duk wanda su suka samu matsala to an ba shi da jami'in kotar su rajala shi ne zai mu shi wani nan kuka shi malam shi da rabbal amahu shi malam shi iko da rabbal amahu shi ne babban wali a nan kuka zaria wanda ya yada ɗarɓar tijjaniya kusan a najeriya to yake ce alhamdulillah ya gode ma Allah da Allah sa shi an haife su ne ana saura shekara tara so su zuwa ne bar duniya. Ya gala ne. Saura shekara tara so su zuwa ne bar duniya ta haife su. Riyoji. zirgar ta ban cutar mutane karnin shi gaba daya kuma alhamdulillah wannan magana da ya faɗa dama mutane ne na kowane gauzi duk kudu fi gauzi Allah na ba shi cutar mutanen zamanin shi don su kudu fi gauzi Allah na ba shi cutar masu matsala da cikin zamanin shi saboda a lokacin a wani zamanin shi ne halifa na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai zan ce na sha biyar so tijjani radiyallahu ya ce alali sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam laka fil jannati arba'una maqaman min maqamatil anbiya yace shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Amisalam ya gaya mun yace ran tashin kiyama Allah ya maka tanadin wuraren zama wuraren zama masu yawa wato wuraren zaman annabawa arba'in wuraren zaman annabawa arba'in laka fil jannati arba'una maqaman min maqamatil anbiya a wannan magana watakila ka ce ya ɗore ma kai to abin a warware yake ba wani matsala ba ne kai kuma ka ce an tashi jami ya fi annabawa ba ka ke nufi ba wuraren zama wato gidaje kenan su ne mazaunai gidaje kenan ya zo a tarihi misali annabi nu da gaba daya alaihi salatu salam gaba daya jama'a a ran da aka dufana mabiyan shi mutum nawa ne gaba daya har da shi mutum 80 ne gaba daya har da shi mutum 80 ne yanzu misali in ya ga lahira mutane 80 an ba su aljanna mutane 80 an ba su aljanna ko ne ko ne da irin nashi to muku ba ma zai tijjani ba da galanu shi Ibrahim ya radala nan ya bar duniya ba sai da ya kai ga Allah ya nuna su muridan shi da idan shi yan dariƙa wanda ya san ya ba dariƙa ko mukaddaman da ya da almajirin sun ba dariƙa ya samu muridai kan ya bar duniya wajen mutane miliyan arba'in kuma aljanna dai duk muminin da ya zo lahira da imani aljanna za a bai shi to da wanda ya je da mutane tamanin aka ba su gidaje tamanin da kuma da je da gida misali muridai mutane miliyan arba'in ko kowa dai ka zai gida shi ɗaya ne ba tare da ake a gida ɗaya ba ba gidan tarayya ba ne aljanna kowa da gidan shi ne hamma wani ma ka samu gidaje guda hudu wani ma shi da hudun wani man hafa makama rabbihi jannatan can gaba ce wa min dunihima jannatan aljanna biyu na ibada da kai biyu kuma na tsoron Allah shi ne wani man hafa makama rabbihi a gani jannatan yanzu da rahman gaba kuma su walin dunihi ma jannatan wasu biyun an ba su banda kuma akwai wasu biyun kuma su bayanan waliyai za ka ji kamar da girma ne amma kuma duk a fili ne bayanan manyan waliyai za ka ji kamar da farko an ce maka magana kaza sai ji kamar da nauyi amma kuma duk kuma a shari'a ne irin su irin su bayanan bayanan su suna da yawa irin su irin su kuma bayanan wanda yanzu mutum kawai zai sai zai busa ko zo ya lamto magana kuma shi kan ke ma san abin da yake nufi ba su manyan da da ilimi suke magana kuma da shar'an ka za su shiga yi maka magana amma kuma in baka wani maka ba ba za ka gane ba misali sai umaru ibn al-faridi radiyallahu anhu ɗaya da cikin manyan waliyai yace alhamdulillah mu yanzu mun kai wani matsayi yace hudna baharan waqafat anbiya al-ula bi safilihi yanzu mun yanzu na kai wani matsayin da na kutsa ma wata teku wanda wannan tekun annabawan farko ma suna can gefe annabawa na gefe sun kasa shiga eh shi ba shi mai sun tekun da yaya kenan eh za ka to a ci abin da ke nufi fasaran hawa biyu ne na farko yace mun kutsa ma tekun zunubai annaba kuwa suna gefen tekun sun taba shiga ai su ma su mai ne annaba suna zunubai da ke su suna gefe muku tuni mun fada mata a to a zai kama gaji wani wajen alim shiga fara a zai suna sun ya fada kenan a to ya fada wannan tekun ba gani to sai kuma fasara na biyu yace mun mu muna cikin wata teku wanda annaba farko suna can gaban wancan teku da wata teku kenan shine duniya muna cikin duniya yanzu gaba ɗaya tsandun muna rayu muna muna rayayyu su kuma annaba gaba ɗaya suna can wancan gaban sun batta sun tafi lahira to bayanan waliya irin suna da yawa daban-daban daban-daban amma suna ne cikin ilimi kuma kuma kuma shari'an ka ne ba wai wani abin nan ba ita ga da dan ya ga ta kadimi tahiri ga kuma ko sai ka kama wani magana daban ce tijjani da lanu wata rana an sallar juma'a a inda yake zai sallar juma'a aka taso ya tsaya hanya kawai ya tsaya hanya sai kowa sai zai wuce wani wannan wani haka ya tsaka hanya wannan wani kenan ya tsaka hanya ya shi amar tijjani kenan shi amar tijjani kenan kowa ya zo kowa ya zo ga dubu hutu kowa ya zo ga hutu kowa ya zo ya dubu ya kalli ya ya kalli da gana gana mai kowa ya zo ya dube kowa ya zo ya dube sai can daga baya sai ga zuwa ɗaya daga cikin muridan shi ana ce shi shehu ahmad dadiza a dajjala mai shehu ahmad dadiza a dajjala mai da ya gamsu ya zo ka zo ka tsaya tsakiyar hanyar haka ga shi kuma hanyar ba faɗi ga cinkoso ga shi juma'a ne an taso juma'a sai sai ma yana gida ne sai an sai na gan sallama yake dubi ita sab'atan wahidatan fasara awwali akhiri wa ahiri awwali fa zahiri badini wa zahiri fa zahiri badini wa badini zahiri yace ina gida ne gurin sun ji ko an mun wani tunkudo tunkuda guda daya sai naji farko na ya zamo karshe na karshe na ya zamo farko na zahiri na zamo baɗini na baɗini na ya zamo zahiri na a lokacin da za a tambaye ni mas'alolin addinin musulunci hukunce ku ce a mun tambaya daban-daban guda dubu to da zan ba da amsan dubun nan gaba daya da kalma guda daya alif ta annabi bayyana mun yace ya amara tijani uhuru fi surati ya amara tijani ta saka je cikin mutane da sura na a matsayin na halifa na da sura na ma'ana ni ne rahmatul alamina da kuma kai ne halifa na kaje duk wanda ya ganka yau yau juma'a Allah ya miki gafara kuma da shi aljanna ba ya tabi ba ya tabi ka je ina nan tare da kai zan wuce gaba kafai na guda hudu suna bayana za a turo malakun rahama guda saba'in suna rubuta duk wanda ya ganka wadubul makatum wa barzahul mahatum malana samar tijjari da talatin suka yi gaya masu a madad da isa da jalal daga nan fa duk wanda yake jani malaku na rubutawa duk wanda yake malaku na rubutawa daren alhamis a daren juma'a da ranar litini haka yake faruwa daren juma'a da ranar litini haka yake faruwa haka nan ma wani kaso ba yahude ne sai dubu hutun zo tijjani yake amur tijjani na ji labarin an ce ka ce duk wanda ya zo ran juma'a ya fi isan lusanka Allah ya gafara kuma zai shiga aljanna ba ya zai ba ya tsabi shi da zai kwarin da lalle haka ne faɗa amma annabi ya gaya mu ya ce baka da na kallo ka ce na ce da ka dube ni ka kalle ni yau juma'a me hure ta je tafi sai sabon shi da gani suke cewa ya ce ka fata wannan bai hure ne suke ku tsaya mana ku kalli karshen shi karshe kuwa ba a yi watanni kaɗan ba sai ga zuwan wannan bai hudan ita ya zo ne ya musulunta ne ya musulunta a hannun shehu tijjani ya musulunta ya karbi ɗariƙar tijjaniya ya rayu musulmi ba tijjani kuma a gidan shehu tijjani rajala an ta shi ne gabda shehu tijjani wa fatiyar dalanu sai kira wannan wani da ya gan shi ran juma'a shehu ahmadu da fiza raddalanhu ya ce ga sirrin nan wanda mutum ya karanta to duk wanda ya kalli sa na ranar shi malam shi Allah mu gafara har mutum 70 yake ga sirrin nan yake ce ake ce ma sirrin ru'yatu in kai lazimin sallar subahi misali ka sallar subahi kai lazimi sai ka biya wannan sirrin shine ka biya Fatiha kafa daya salatul fatihi kafa goma in ka ka gama goma sai ka sa nan guda biyu ka rufe fuskan haka karfe da duka guda biyu garfe sai ka ce ilahi iji alhabibi sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallama radiyan anni wala taj'alhu sahidan alayya wa shafi'u fiyya wa fi kulli man yarani fi hadha al-yawmi min al-muslimina da bi haka sai ka bude fuskanka in ka bude sai ƙara rufewa ƙara cewa ilahi iji alhabibi sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallama radiyan anni wala taj'alhu sahidan alayya wa shafi'utiyya wa fi kulli man yarani fi hadha al-yawm min al-muslimina sai ka bude idan sai ƙara sani guda biyu ka rufe idan duka sai ƙara karantawa ilahi iji alhabibi sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallama radiyan anni ولا تجعله صاحبا علي وشفيع فيا وفي كل من يراني في هذا اليوم من المسلمين يقول أيضا سبحان الله المحيط بالكل الذي يعلم ما في يد كلية الكل سبحان الله المحيط بالكل الذي يعلم ما في يد كلية الكل سبحان الله المحيط بالكل allazi ya'lam ma fi yadi kulli yasal kulli to uku a ƙarshe suka bi salati kafa daya ko salatul fatihi ko jawhara ko salatul kulli in ga haka Allah ma gafara ga dabar gaba daya kuma duk wanda ganka na farko Allah ya mishi gafara na biyu haka har mutum 70 ita ce kuma sirrin nazarat ana ce mata sirrin nazarat ana ce mata sirrin ru'uyat ila ake wajen jan kirari a cikin wata farida ita wa kana yaran nabiyya fi hali ya qazatin wa laysa yajibu anhu al-kibara darfatin wa yas'aluhu an kulli amrin yuriduhu fa ya rabbi wa ritni maqama wasilati ويذهبه الاثنين مع يوم جمعة ومعه من الأملاك عدة سبعة لكتب أساني من يراه برقعة بأنه من أهل الجنان برؤيتي ita ce tijjani da anhu ya kasance yana gana annabi a kullum kullum kullum a kowane minti a kowane saka annabi bai buya mace tijjani daidai da kibtawan ido daya daidai da kiba ido haka daya ka kiba ido haka ka bude ka bude ka rufe ido ka bude kibta wa dai kenan ko ka ce sakon daya sai annabi bai taba bai buya ne da jani haka eh zai da martaba ta kai martaba soyayya ta kai soyayya eh dan kari martaba na sha takwas shi ne shi da jani ki tare da lanhu aka taranta shi kiyama ينادى به في الحشر هذا إمامكم وهذا ممدكم بأعلى المناسبة رنتاج القيامة ذا كجرا سيد الوراء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا كجرا شي أوجن توتا لواء الحمد النبي نازوني ذا صحابي شي سنا وجن nan gefen kuma ga kujerar shi tijjani da dalamin mala'iku rahama suna cewa haza imamukum wannan shine shugabanku suna nuna zatun muhammadu rasulullah suna nuna annabi annabi na haske yana falfali yana kyalkyali yana fafal fafal fafal fafal fafal a ranar za ka hau mimbar kana kamshi kamar ambar kana haske kama labadar ana nuna ka tijjani a nuna ka ya ce haza imamukum sai kuma nuna jirgin a ce wa haza mu middukum wannan shi ne mai ba ku madadi babban martaba jirgi zan kare za mu dace suka shi da ke cewa fatillahi allazi la ilaha illa huwa laura at akabir al aqda bi mali ashabina labakau wa yaquluna ya rabbana ma daita na shay'an na rantsa da girman zatin Allah da guduban duniya za su ga abin da ba yan tijjaniya na da sun ta kuka suna cewa ubangiji mu dai baka ba mu komai ba da bambanci ba za a nuna musu ba inda kowa kanan su gidan kowa ba nan su gidan wani inda abin da kai iyakan nan za za za nan za a tsaye daga mun har abin da haka gidan wani wanda yake da daraja ana nan ya shi ma za a ba shi gidan nan ne domin ka hanga kai sha'awa kai cikin ta sai a baka irin wannan gidan shi za ƙara shi daraja Mm. da shi ya fika ibada ya fika takawa ya fika tsoron Allah ya fika ga gidan ku can ta kan kuma ya san haka za ka ce a baka kuma kana aljanna kuma lahu biya ma yasha'un duk abin da suka kuma ana ba su ba a hana su sai a baka da wannan gidan shi sai a ci musu kuma sai a ba su fiye da wannan da wannan ne ya sa shi da anhum ya fifi sauran waliyai gaba daya da da shi kudubul makato ya boyayyen mukami wata rana an jima'a an dawo shi da anhum sai ya tsaya bakin kofar gidan shi sai ya dafa hannayen su guda biyu haka a bakin kofar gidan yace yace alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yace alhamdulillah allazi balagani مرتبة عبد القادر الجيلاني وزادني على ما أعطاه أربعون مقاما الحمد لله الذي بلغني مرتبة عبد القادر الجيلاني وزادني على ما أعطاه أربعون مقاما yake na gode mallan da ayo din nan ya kai ni martaban shi abin tsarin jilani shi ya alƙari ya zama dokin zamanin shi halifa Allah gaba daya ni ma yau na zamo haka kuma Allah ya ƙara min mukamai arba'in a yau akan abin da ya ba jilani radiyallahu anhu a wannan ranar kaɗai tekun ismul azam ke kudu bulu makatum radiyallahu anhu shi ne wata rana ya hau doki yana kilisa shehu bilal hadimi ina kira linzamin dokin a baya kuma akwai shehu mas'ud shi ma hadin jirjani da bilan sunan manyan hadama su da jami in zai hau doki ko zai ko zai hau rakumi ko zai hau alfadari shi wa bilal shi ke yin ilin zami ta gaba shi ma tsofi muna baya yana tafiya yana tafiya ga shi balarabe ga kyau ga kyan hali ga ilimi ga kuɗi ga wilaya ga martaba saboda kanzi yana hannu ga kuɗi ga ilimi ga ilhama ga lubinni ga mukamai an tara ga shi balarabe jikan muhammadu rasulullah haka ya hau dokin nan har sai shi na tashi martaban nan nashi na bunƙasa dokin na tafiyan takama ɗai ɗai ɗai ɗai ga rana ta fada ga shi ya wasu jan alkabba ga wushirwan nan ga idan nan dara-dara manyan waliyar ta suna zaune suna huta da al'adar suka ce kai inna shafi kyani la'ayatun min ayatin lai hakika shafi kyani wallahi aya ne a cikin ayoyin Allah in ji waliyan fas manyan waliyan da kansu suke faɗin haka da ya so da ya kusa da su sai ma ya sauka ya je sami sun sallama ita ina nesa na ji kun cin hakika ce tijani aya ne daga cikin ayoyin Allah to kun dan rage ya kamata ku ce ne inna sha tijani la ayatun min ayatin lahil uzza ya kamata ku cewa wala sai jari na manyan manyan ayoyin Allah ina manyan manyan ayoyin Allah rajal anu da shi jari anu martaban shi ya kai martaban shi ya kai ya kure sai da baka tuma kauye shi bai ce komai ba da kuma gaya wa mutanen shi wane ne shi ba da zamanin shi akwai wani babban wali shi ma shaihi ne sharifi sune shi a shehu muhammad bin arabi ad-damarawi at-tazi radiyallahu anhu wali ne sharifi ne shaihi arifi tashi ya kai ga tun kan ya tare da shi tijjani da zalamin yana ganin annabi a bayyane a kullum sau ishirin da hudu a kullum sau ishirin da hudu duk awa daya annabi na bayyana mishi ya mishi bayanan manya-manyan ilmai ko bacci zai sai a tafi ko da tijan an sai tafi yana zuwa ko sai ya farka a kullum banda na bacci yana ganin annabi sai 24 tun bi shi bacin tijaniya ba shauki ne kari to shi ne wanda ya fara hango mukamin shau tijani yake wata rana ya je fadan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai gusu manya-manyan mukamai a sama guda uku shi zan sami farkon mukamul wilayat mukamin wilaya ce wanda duk yake da mukamin wilaya zo nan jaddin a duka indiya ka zo nan an gama ba gaban ta mukamin wilaya su sai na tsakiya sai kuma na gaba da na sama a kuma sa kuma mukamin nubuwati wa risalati mukami ne na annabta da manzanta na tsakiya kuma an sa mukamin kataniya mukami ce ɓoyayya kawai mukamin kataniya mukami ce ɓoyayya shehu muhammad bin arabi al-hatimi radiyallahu su ce hannasu in ce ya rasulullah alamun ce mun wasu mukamin na tsakiya na ruwaita a zuciya kan farka annabi ya waigo ya ce sabaqaka biha ahmad tijjar ita wannan mukamin jika na so su jani ya riga ka nashi ne ji ne Allah ya ya tabbatar ma ya ce shi ne hau to dai ga wannan makamin shi ne sai taso sai zai samu shi su jani da talatu ita na zo ne maka bishara amma ina so ka ba ni goro ba na kuɗi ba ina so da harshenka ka biya fatiha kafa goma muna so ka biya ismul azam wanda shi kake biyawa ka samu mukamin ka na suka biya mu kafa goma kuma ina so ka biya sirrin da kake da shi wanda ake ce ma miftahul qudbaniyya miftahul qudbaniyya ita ma ina so karanta kafa goma da harkar ga albarka da niyyar Allah kai ladan zuwa ruhina da iyayena da kakannina na suka biya fatiha kafa goma ismul azam wanda kake biyawa guda goma da kuma adda na ke sama surin da ke sama da ta kawo hulku da baniya da biya guda goma Allah kala da zuwa ruhin iyayena da kakanni na da like ne shi su jani da kalalu su ta ai da fa ne ruwa na kace ma baka ma a kalarin gaba daya sai ka da karɓa biyawa sai ta ai saboda na san koda ka bani ko da ka bani na je na dinga biyawa da ni da iyaye na da kakanni na da da kanni na da ƴaƴana da ma da ƴaƴana da mata na duk mu biyawa mu samu shekara 70 ba bacci muna biyawa ni na san darajan abin da zamu biya har ni han mukami na bai kai darajan ismin da ka biya kafa daya da harkar Huh? kaji rige-rige rajar la'anu kirgani biya ne da nan ne aka fara sanin mukamin zo ta jami da zalamu na nan sana an zalama yin shi gani kamar ikilwar faɗi shi da yanayi shi mutum ne yana dukkan yi annabi yana jin nauyin annabi to da yawa an yana neman wasu abubuwa ko wasu bayanai ko wasu lamana ya rubuta a wasiƙa sai ba shehu muhammad bin arabi ad-damrawi at-tazi radiyallahu anhu idan Allah gani na roƙo alfarma an jima annabi ya zo ka ba shi shehu muhammad bin arabi ad-damrawi at-tazi radiyallahu anhu shi ne annabi da kanshi ya gina da shehu tijjani shehu tijjani ya ce أوصاني صلى الله عليه وسلم على سيدي محمد بن عربي الدمراوي التازي وقال لي له حق علي yace a rasu nan yamin wasiya yace shehu muhammad bin arabi at-tamrawi at-tazi yana da haƙƙi a kanka ya amur tijani yana da haƙƙi a kanka kullum ka tashi addan alhayi kuma koyar wa fati duka za kabarin kana ziyarar shi kana ji addu'an alhaji eh rigi shehu muhammad bin arabi ad-damarawi at-tazir salam to lokacin hijira ya kai shekara dubu daya da dari biyu da hudu sai tijjani da anhu shora kamar shekara shida yi wafati kenan
tun da yau fata ne shekara dubu ɗaya ɗari biyu da talatin da ɗari biyu da hudu saura shekara ishirin
wato shi a shehu muhammad bin arabi الدمراوي التازي رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي آمين أي وفاتي لي هجرة نشكرة دبو دا دريبيو دهدو وطالوك سن قدب المكتوم وبرزه المهتوم مولانا أشامل التجاني radar anhu yana tsora ishirin da shida ya wafati lokacin sauran shekara ashirin da shida shi da jani wa fati domin shi da jani wa fati ne hijira na shekara dubu daya da dari biyu da talatin daidai shi ne ramzin matal imamul arifin rabbani ka lissafa lissafi shi ne ba ka shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin daidai matan imamul arifin rabbani kuma shi mu shi malam shi karkar anu nan kusa wani babban wali ne a nan kusa shi ne ya fara yaɗa ɗin da kujaniya a nan zaria da kaduna da magudan ƙasar nan yana da hikatun kamun zuwa shi wa mara kuciyar da salamu shi kuma yasa alhamdulillah shi an haife shi ne lokacin yau tijjani saura shekara tara ya bar duniya wato an fi shi ne hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ishirin da ɗaya daidai to shi yau mamur bin arabi a damarawi a tazi radalanu ya yi wa fati hijira na da dubu ɗaya da ɗari biyu da hudu daidai a lokacin ne shehu tijjani na raddalanhu yake yawan zuwa kabarin shi yake karanta mushi manya-manyan asararu na addu'o'i na hadiyya da fida'i yana yawan zuwa waje amma ce sanadiyan wafatin nashi tunda dai likul ajalin kitab sanadiyyar wafatin shi matan shi ta sha jaraba cikin abubuwa daban-daban a lokacin fas suna takama da waliye ne da tsere da gasa da tsoron Allah da aiki da ilimi sanadin matan shi ta kansu a taɓa samun wani cikin dare lokacin cikin dare zamanin kasa lokacin zuma na wuyar samu yana wahalar samuwa a fas tsakar dare ta ce kawai tana so ta sha zuma ne kuma juyin duniyar nan ta ce kawai ita zuma take so ita ta ji haƙuri amma Allah kai mu gobe a ji a nemo wanda za a nemo ta ce ta je yanzu ta ke je sha ya ga ta matsa ta matsa ta ce ta buɗe ɗakin je ki tsakar gida na ga so ta jami ya kawo miki tana buɗe kuwa ta je tsakar gida da daga katon masaki cike da zuma eh to da gari yayi ku dinga shan zuma ta kira matan makota ku zo ku sha zuma sanin ake tsere in mace ta isa ta sa mijinta ya kawo mata in mace ta isa ta sa mijinta ya kawo mata ni in naga dama na kan sa mijina ya kawo min abinci wanda ba a samu da damina ya zo min da shi ta gaibi in ka ka kai daga ce zo min abin da ba a samu sai da damina saboda haka in wata ta isa ita ma ta sa mijin ta yi mata kaza ta ƙarshe mata su kuma gida mata su kuma gida sai su dinga ta da mazajen su ƙaimi to kayya ba ka kaza kayya ba ka kaza haka take musu su kuma na sai su ƙara ɗaya su kuma to in ta ce ya kaza ki ce ita ma ta je ce musu irin wannan gabawan su ma su je su yi sun ba su iya ba suna ƙara matsawa har dai lokacin da ya fita ya nisa wata rana wani ya zo gaida shehu muhammad bin arabi ad-damarawi at-tazi radiyallahu anhu ya duka shi ya shi akara mukalla ta tashi ma waje tashi ma waje na ganin gaba kai ne za kai ne za a siye ka ka biya kuɗi ka zo kashe ni tashi ma waje kuma ka aka yi da matan suka matsa mazajen su da yawan ibada ƙarshe mazajen su ga sun kai lintan da za a nima ƙure su sai suka ɗauko suka sai suka ɗauko hayan wannan mutumin suka ba shi kuɗi mai yawa lokacin shehu muhammadu bin arabi addamarawi attazi da zalamu yana cikin sallah a masallaci wani da da katon tukan nan ya buga mishi a kai a nan ya shahada a cikin masallaci Shehu Muhammad bin Arabi Ad-Damrawi At-Tazi radiyallahu anhu. Shi zai zan yawan zuwa wajen shi yake ziyara a kabarin shi akai akai. Ya samu suruka ba dan kaɗan ba. Akwai wata sirri ana ce mata daurul a'ala. Daurul a'ala الذي لا يناله إلا من سبق عند الله أنه من الأحيار أنا سمعت دور الأعلى أنا وجدت كما دور الأنوار دور الأنوار دور الأنوار الذي لا يناله إلا من سبق عند الله أنه من الأحيار فتسيرين ببقى suke to ya samu izinin ta ne tare a bayyane hannu da hannu wajen annabi Muhammadu insha Allah annabi shi ba shi wannan sirri kuna daural anwari kuma shi musu izinin ta daural anwari daural anwari banda daural ala wanda ke da shi ne cikin ahzab daural anwari daural anwari shi ne kuma na zanawa annabi ya bashi wasu baituka ya ce ga nan ka rika yawan biya wannan baitukan baitukan su ne fatil majidi fatil majidi wata hamidi bihi tajalla zatuhu wa bil qasdi kullul manhi li wahdi wa bi haqqil haqqi بالحج ترى حقيقته وبالحج لا بالحج يتجب أني زندي وفي تدبير أمره أحادت قدرته وبالقصد لا بالقصد يتجب عنهم أحذي فقرب في بحر الوحدة ترى وحدته ترتفع ترتفع عنك الهجب ترتفع عنك الهجب حتى ترى الأسود بالدب baituka ne guda hudu iya yawan biyawa a ranar su shirya jani ya biya wannan baituka shirya jani da nasu ta ne menene ma'anan wa'annan baitocin menene fasaran su ya ibn arabi al-hasimi to jani ma annabi ya biya ya biya mana gwamnati dinga biyawa ma ba tsaya tambaye shi ma'anonin kalmomin wannan baitocin ba sai gido ka tambaye shi mana sai maka bayani kai ta karanta ba san fasaran shi ba ina da manyan manyan bayanai ne manyan ilimai ne sai ko da ya sa'a ya ga halartowan annabi muhammadu sallallahu sallama sai yake tambaya annabi ya ya rasulullah ina ina roƙon alfarma ina roƙon arziki akan a fassara mu wannan baituka annabi ya kace ya dago ya ka aka annabi annabi annabi ya ka dago kai ya kalle shi laula mahabbatuka fitani lama habartuka baitin naga irin soyayya da kuka mashi tijjani rubalanu da ban ba ka labaran bayanan wa'annan baitocin ba a cikin matsayin shi duk abin da ke da shi aka ce amma da ba da ga irin san da ke mashi da gani ba da ba sanar da shi ba zama annabi ya mashi wannan bayanan ya fasara mashi su wanda ni nan mun da ja amma mu ba mu fasaran ba eh mhm. ba za a fasara maka ba kai girgi gane yawan lokacin tayi daga sai wani lokaci in tayi inda wani lokaci ana gasu a kasuwar ko a waya da ce ba a sayar inda wayan zai je ba ba a sayar inda memorin zai je ba inda kawai ana ɗauka ne ko an san ana ana gasu ne kurum ba mai ɗauka sai a fasara to dan karatu ya nufa wani ilimin su bai wajen ba wani imanin su bai kai ba kaga da zai ga wanda kuma bai ba dan kai mhm so su jami da gala yana daga cikin karamomin shehu muhammad bin arabi ad-damrawi at-tazir radiyallahu yace wata rana wasu manya-manyan sahabban su tijjani sun zo wajen shi suna mishi fatawa a kan shin in an je lahira dabbobi suna shiga aljanna kuwa tun daga shi mafi yawanci an ce dabbobi ana sun kunu turaba to shin a cikin dabbobi a waɗanda suke shiga aljanna a cikin tambayar akwai da fushe ibrahim rayyahi rajalan da manya-manyan sabon shi da jami akwai irin su shohun muhammadu mishiri wanda shi muhammadu mishiri shi ne limamin masallacin shi da jami ya samu shekara talatin yana limanci shi da jami na bin shi a baya da shi alu tamasini radiyallahu to su ne suke tambayan ibn arabi al-hatimi akan shin dabbobi sun shiga aljanna sai ce suna zaton da abin da faɗa nan sai ce suka ta wa sa'aluhu misali wa sa'aluhu yake minhum sai bi muhammad al-musri wal arab billahi sai da alhaji alu tamasini wa ghayruhuma وسألوه عن البهائم هل تدخلون الجنة أو لا قال ابن أبي سي وظنوني أنني آكل مع أنني أحمق وفي يوم تنسي mutum ne mai hankali malami tare da na kwani wawa ne mara ilimi ife na kun ma'aman a haɓa ni ala kumki yadkhulul jannata zai da shafa duk wanda ya koli tare da wannan wawancin nawa da zai shiga aljanna na ga wannan kalmomin ta wani irin nasu yake da daga nan sai na shiga daki na samun ibada ina salati sai ga zuwa fil wara annabi sallama sai na tambaye shin dabbobi za su aljanna da tambaye shi haka fa a habara ni bi annan min hamar da aljanna ta ke lalacin dabbobi kuma kuma kuma su aljanna وهي بهائم الأنبياء والرسل والأولياء وب- والبهائم التي تموت في الجهاد والتي يحج عليها ونحو ذلك مما يقتل في سبيل الله النبي يقول dabbobin annabawa suna shiga aljanna dabbobin annabawa misali irin su ragonan na habilu ko irin su na ƙasa salihu to duk dabbobin annabawa suna shiga aljanna da dabbobin waliyai waɗanda suke hawa suna suna shiga aljanna da dabbobin da aka hau su aka je aikin hajji an ji a raƙuma za ta je aljanna ko a alfadara ko a doki za ta je aljanna da kuma dabbobin da aka hau kan zaka je wajen yakin daga addinin Allah dabbobin da suka mutu a wajen kuma ana ba su aljanna an ma an yi wa za wa tilkal jannatu gairu jannatul uqala'i ba aljanna irin irin aljannan mutane da mata ko mu wala ba na abiha wa hiya mamlu'atun bin nabati allati تجتثيه تلك البهائم za ka nasa da tan a wasu kan su ciyayi ne da tsire-tsire wani wannan dabbobin suke so bayan na wani masu hular ilu ba haka an salama haka nan annabi muhammad salama ya gaya ma shi muhammad bin arabi ad-damrawi ad-dazi radiyallahu anhu da wannan kaɗan kenan daga cikin darajojin shehu muhammad bin abdul damrawi at-tazi amma fa duk da wa'in abubuwan a lokacin da ya dace da rikin tijaniya ba yana da yawan zuwa wajen shehu tijani yana yawan zuwa wajen shehu tijani amma shine dan hannun damar shehu tijani shine dan hannun damar shehu tijani da zalama ina wani da shi a hannun damar shi haka ai da yawa fati ne aka ɗauko wasu alharafi ne ya zashi a wajen da yawa fati ne aka ɗauko aka ɗauko shi alil harazumi albarrada da zalama aka fasa wajen yana da yawan zuwa wajen shi tijjaniya zalamu yana zama a wajen shi har randa ta zo ƙarshen shekara za a yi taro a filin arfat an taru an cika an cika manyan annaba sun zo manyan waliyai sun zo shi ma ya samu damar zuwa shi shehu muhammad bin arabi ad-damarawi at-tazir al-alamin ya je wajen a nan wajen a kogon jira kogon jira wajen dutsen jira wajen dutsen jira na ake taron waliyai duk shekara halaran gaibu duk shekara na taron waliye duk shekara to an ce manyan waliye sun taru ga annabi na wajen sa sallama manyan waliye al da'ira ruka ba'u nuka ba'u nuka ba'u auta da afdal afarad ayaru a gada a gawa duk suna wajen ko shiga wani hafsu ya ko daga sama shar kamar sarƙa ya zubo ƙasa sararar haske kawai fal ya ce mawaita sun za shi zuwa malaka jibrilu ne ita jibrilu ba malakawar ke gada suke suke kai gaisuwa sun assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu suna ce assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya rasulallah annabi ya amsa musu malakutu suka zauna jibrilu sai ya miƙe ya kalli jama'an nan gaba ɗaya ya ce hani'an hani'an hani'an liman a haɗa ɗari ƙasar tijjani hani'an hani'an hani'an liman a haɗa ɗari ƙasar tijjani ya ce farin ciki da farin cikin duniya shine hani'an na farko hali na biyu farin cikin kabari hali na uku farin cikin lafira sun tabbata da dukkan wanda ya karbi da rikin shi wuce jani rabbana jibril da ni yake a wajen nan wanda duk ya san bai karɓi fitaniya to mun zai zo ya karɓa a baki haka manyan waliyan suke rututuwa da su fituwa gaban so tijjani na kalam ga so tijjani ga annabi annabi zai ce lakanta musu lakana musu lakana musu ba su ɗari ba ba su ɗari ba manya manyan waliyan suka dinga karɓa aka gama da mutane manyan shehunan aljannu haka suke suke fitowa ake ba su jami'a su ce su sham harushi alƙali alƙalin alƙalai na ruhanai shi ma zo aka ba shi su aljani sharushin su aljani farushin su aljani datamoshin su aljani datamoshin aka aka tinka ba su ɗari da wannan da za ku yana na a wajen shehu muhammad bin arabi ad-damrawi at-tazi yana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sai wancan mutumin da ake ta karɓar da rika shi wane ne yace sai ba gane shi ba ai ban gane shi ba yace jiga na ne mana shi amara tijani ai amara tijani ne amara tijani nawa ya rasulullah la ina amara tijani ne dai na na anguwan mu Kujula anguwan mu ya ta ƙwarar fasifa ta ta dafi lalima ne kama izinin zai ba ɗari ka izinin wasu izini ta ta jaga tsanakin wani a lokacin da ya ga ba su tijjaniya amma da shi a zatar shi to ya zo wajen wane su gaba ɗari ka musamman da su gana annabi a kullum to ishirin da hudu ta kaji muridan kyau tijjani wannan shi ne muridin da muka fara da shi na farko kamun mu je sauran muridai wajen kusan guda ɗari uku insha Allah bayanan wannan wali da na kawo gaba ɗaya suna cikin littafin da kuna kallon ta gata gaban ku suna kashe hijab littafin shi Ahmadu Sukairat radiyallahu kashe hijab kashe hijab an ganta ko to domin bayanan ta a fili zai mu tsallaka daga kai zai mu sai gidan shehi na biyu wanda na gaya muku da yi Fati ne aka ɗaukowa ne a shehu alhaji alil harrazumi albarrada rajal anhu aka yi shi a wajen da yake zama amma a wajen karɓar ɗariƙa don harrazumi ya riga shi a masa yana ta tunanin cewa shi ma wani abu ne sai a san fil arfa a san sauran dutsen kogon kira sannan ya karba amma karban ɗarikar tijaniya to wannan ya riga karban ɗarika shi wancan ya ga mukamai ya ga dojoji sosai amma yana takama da abubuwan da yake da shi amma karban ɗarika to wannan shi ne ya fara karba tunda shi shi alharazini shi ma suna tare da su tijanar da lalu har sai da annabi sallama yake gaya masu tijjani shari harazi ina rajal anhu yake cewa huwa milka bi manzilat abu bakar minni huwa milka bi manzilat abu bakar minni annabi ya ya amara tijjani to inda kuke rayuwa kan nan da kai da shi alin harazi ni to shi a wajenka kamar ni ne da abubakar siddiq ƙwarai kuwa ƙirgin ji wani wajen kuma shi da zane ce annabi ya gaya mun ce ya ahmadu tijjani astausuka bi habibikal akbar wa habibikal ashar aliyul harrajini fa innahu minka bi manzilati haruna yin Musa ina maka wasiya da ka tsara ki alil harabi din nan shi a wajensa kamar Musa ne da annabi Haruna yake fallahu akbaru wa ajallu wa azam wala wasiyatan usika ala habibika akbaru min hadhihi alwasiyya ina maka wasiya rike mu shi rike mu alil harabi saboda haka ba kuma wata wasiya da zan ga maka fiye da wannan raka wa salam rigirgi shi wani haram yau da talanu ya fito gida da ne zai je ya zirci kabarin wani babban wani ne suna cewa idris yanzu wani babban wani ne su idris da ɗauke idrisiya zai je ɗauki zai je zirfi a hanya sai ga shi tijjani da lamu shi da zai ce a ba shi ba kai na min harabi yi ba ce ni ne shi to ai ni ya kamata ka zo ka ziyarta a yanzu a wannan zamanin domin ni ne shehinka ni ne jagoranka ni zan ƙara mata da ƙin sadata da kakanka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace to ya za in gane cewa kai ne shehi na kai da ƙara maka raƙi shi da ganin shi kalle shi mafarkin da kai a garin Wudan eh kai farki annabi ya gaya maka lokaci kaza za ka da jika na sunan shi Amadu Tijjani shi ne shehin ka shi ne jagorar kuma kai kuma kai ne halittar kai ne waziri kawai sai ko abin kawai sai faɗo miki lalle na ta an yi haka an yi haka an yi haka ko sai suka biya ko sai gidan su tijjani suka biya sai gidan su tijjani hatimul akbar nan ya je a lokacin kuma ba a ba shi da tijjaniya ba sai su tijjani ba shi wani harabin yi ɗariƙan halwatiya ɗariƙan halwatiya misali zurjan shaihi ne na dukkan ɗariƙun duniya gaba ɗaya tun a lokacin su an ba su tijjaniya ko na fara ba su izini zan daga baya aka ba su tijjaniya aka ba su tijjaniya kuma sai kira al-harazi shi kaza na yin abar halwatiya kuma ga ɗariƙa na ba na musamman ita kuma ba haɗa ta da kowace ɗariƙa. Jirgi sai harabuni ya samu martaba ba dan kadan ba a wajen shi tijjani da lamu sai shi tijjani ce ne ma qalahu fa ana qultu duk abin da kuka alin harabuni ya faɗa to ni na faɗa ma qalahu fa ana qultu shehi ne tarihi ne girgi yana daga cikin zancen da shi tijjani da anhu ya faɗa a kan sashen hannun da ya ce la ya filu ilayya la ya filu la ya filu la ya filu shay'un ila ahadin minni la ya filu shay'un ila ahadin minni illa ala yadda sai da alil harazumi albarrada yake duk wani madadi duk wani taraki duk wani asararu bai saduwa da wani kuma abin ya zo ta hannuna ne sai ta wasu da aliyu harazu ne duk abin da ya faru ta fada Allah zai zo da annabawa ganin fada Allah zai zo da annabi sallama in ya zo gun Muhammadu sallama daga sai annabi ba annabawa annabawa sun zo su tijjani to ni kuma duk abin da wani samu ina fara ba alin harajin wanda shi kuma sai tura masa sauran mutane Asha'il harajini babban waliyi ne kuma shaihi sharifi shi ne ya haɗu da sahabin nan shamaharusu sahabi a cikin manya a ganin nan sahabban nan na jinin da su dina waɗanda su ga annabi muhammadu sallama suka yi musu mubaya a wadin nahala a aljanin nan guda saba'in to akwai babban su a cikin shamharusu sahabi bana na ruhanai shamharusu ali wannan shamharusu sahabi to shi al-razini ya gaisa a bayyana ido da ido har ya laƙana mishi asrarun saifi da asararu na manya ilimai daban-daban kuma ya zo ya gama shi da jani ya je jani ce gaje koma ya tsara ma izinin yana ganin su a bayyane suna ba shi labarin ilimin da suka samu a halaran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam martaba na bakwai shehu alhadin harari albarrada daga nan shi ne wanda ya wallafa littafin zawahirul ma'ani shi ne mai zawahirul ma'ani an gama kawai daga nan an gama daga nan mai zawahirul ma'ani in kana neman bayani ko wani asararu ko wasu zurfafan ilimai je ka nemi sanin jawahirul ma'ani wato gwalagwalan ma'anoni wa'annan gwalagwalan ma'anonin ba fa su tijjani ya yi ta ba a izan shi wani haramun ya zo zai su tijjani ya ji bayanan da aka yi na yau ya koma gida sai rubuta a takarda in yi bayanan yau in kuma su rubuta abin da aka bayanai yau a kara a makaranta in kuma su rubuta to da haka ne littafin ta yawa to sai zo ya rika alfawar da shirgar yake ya so ina ga mutum gani bayanan nan naka da muke samu a bakinka in tara ta a waje daya domin jama'a su amfana suna ina ta gaɗe su suna gidana ma tara waje daya ya to gaje ka binne su ka je ka binne su wannan kawai da ana shira ana bayani shi ne ka kawo kace in ka tara a ba su wani ne wani ne ta in ka tara a ga ce kai kai ka da baki na ko daga shira ko wannan shira ne ga barin a shira littafi ai ba ai littafi ne wannan wani kamar dan shira ne haka ana shira ana dan shakata a tambaya shi na gudu kaza ya ce kaza gudu kaza ne ya ce na na me gudu me ma'anar kaza ya ce ma'anar shi kaza ne eh yirgi ya ce kace ka binne ai je binne daga ba sai san salama da bayanan masu da jami'ar da nan yake littafin da kasali harazumi ya birne ka ce ka tana ci yanzu a fito da shi domin an kai kana ganin ba bayanai da zai ba za ta mu yan baya amfani firgirgi to da kuma an kuma sai za kuma yi littafi ne na musamman fa zai da jan da kashi ya firgirgi ko shi ali harar mana da zararu albarrada mukaddamancin da ya samu a wajen shoki jani kike na maka izini izinin tamma amma shamilan mudalakan yake ne maka izini ka ba da dariƙa tana da rai nema izini ka ba da dariƙa ko kai wa baki nema lamanin mukami kaza da mukami kaza da mukami kaza da mukami kaza da mukami kaza shi da dukkan musulman na mukami abubuwa daban-daban mutum ce ta hankali a cikin shi ne ya bashi sirrin ziyara yake ka je makka ka karanta a rawalan shugabanmu annabi musallama sai mun ziyara ka ce ni ma amur tijani ina gaishe a ganin kuwa ka tafi da je ya ka hajji shi zuwa al-harazali al-barrada ya je maka ya da zai zo madina sai ya tsaya ta wurin mutanen badar ya tsaya filin da ake yakin badar gobe sahabban nan sun burge shi sun ƙayatar da shi kawai sai kawai su ɗauko wani takardar kawai lissafin nasirin ziyara shi karanta assalamu alaikum ya kaza kaza assalamu alaikum ya kaza kaza shi ga haƙar sirrin ziyara bai ka darajar su ya ga martabar su suko ya laita ni kuntum ahum fa afuza fawzan azima ina ma da ce ni ma na tafi tare da su ni ma rabota rabota mai girma anan anan ta je faɗi yau faɗi jazba ta kama shi aka mishi ruwan asararu da ruwan manyan mukamai nan ya faɗi da su halin jarraba ayanin da su tare da shi a cikin su akwai alkubritul ahmar الشيخ الحاج عبد الوهاب بن الأحمر رضي الله عنه من ثلاث وهابية وأخرج أواسكم أشعار أخذ راني أكن صلى أكن بالنيش sai su ɗauka ya yi wafati ne sai ta janna gida fas ƙasar maroko sai na ga yadda mutane za su yi ɓanna za su yi ɓanna ga mutum san da ranshi za su binne shi ga mutum san da ranshi za su binne shi an ci suka binne shi kwana bakwai a ranar sannan yi wafati yake da sun bar da sun sha ilimi da sun bar da sun sha ilimi na ma ta a tarihi mutane suka je yakin badar mutanen ɗari uku ne da goma sha biyu amma da aka dawo an da ce mu ɗari uku ne da goma sha uku a ce ɗayan ba a yake ɗayan sai san ƙarshen zamani zai zo yace amma na hana abin na wani dan darajar ko dan girman shi ko duk muhimmanci ko duk mulkin shi kan wani ya mutu a wani gida ko a wani waje a ɗauko shi a kawo shi wajen a ce ana zaton shi ne mai wajen a nan zai zo faɗi ya mutu. to da aka tafara ga binne shi sai a ƙara tabbatar da gaskiyar annabi da yake cewa ya amar tijani an ta min al'aminin wa kullum man ahabbaka min al'aminin ashabuka ashabi ashabuka ashabi ashabuka ashabi wa fuqara'uka fuqara'i وتلاميذك تلامذتي الله أكبر tafiyar ziyara hadiya shi kuma wani lokaci ga wasu farhan da hannu ke cewa ku ga su alhamdulillah ku yadda tijaniya muridena na baku sirrin ziyara kuna tarbiyata ko da yaushe ba kwa samun matsala da ko kun san wanda ke ɗauki muku wannan nauyin ga alil harazumi ya biya a wajen makabartan badar amma ya shiga darba ku kuna biyawa lafiya lau ba wani ke samun kun san wace ɗauki muku nauyin da ta ce to ni ne zai ce to ni ne ni ne sai su barhamu aka ba da shugaban annabawa a larabawa shugaban wuli a larabawa aka ba da wakilin su wajen bakake to a shehu alhajjan harabi albarradar jal'anuhu shi ne ya fara riƙa ga shehu ibrahim rajai ibrahim rajai muri dukkanin haraji shi ba su da dukiya ne wannan zaki da zo ike mu da zo dukiya ne ishe ibrahim rayyabi babban waliyin nan mai salatin narjasiya النرجسية الأنبرية في الصلاة على خير البرية in ka nemi littafin da mai suna a hajabu wa auradin har zan ga nan har zama wannan salatin na na rubutiyya a shehu alhaji alil harrazini albarrada radal anhu ya samu mukamai da kusanci wajen shehu tijjani radal anhu ya samu soyayya wajen shugabanmu annabi Muhammad Salama har ma ya kai ga in zai in tara sai salatu da sallama sai annabi sun kai kaza to akwai lokacin da yake neman aure shi shonin harazin albarrada idan yin yin aure shanin haraji albarra da da zalanu yana ne aure sai sahara yana sai gani wannan matan zai aure ta ko ko ba zai aure ta ba ya kura da ya isaran ya salati sai ga shugaban mu annabin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi sai annabi sai su aure ta matan ka ne Allah kadar za ka aure ta ya aure ta sai daga baya kuma ana ana nan an samu su garukan kani sai kuma ga annabi a bacci sai annabi ya ce miki wannan matan da shekarun bayan suka aure ta yanzu kuma na ce ka sake ta ka sake ta ta bacci gani da aka sallan su bayi ya taso zo gidan shi ta jihar da lanu ya ce mai shehu an salla an tara jama'a ana karatu ana bayanan gwalagwalan ilimai shi kuma wannan magana yana dawo ya zuciya annabi ya ce in sake ta kuma shi ba san menene ta yi ba annabi ya ce in sake ta yana wani kan haka zuciya shi da jihar da kallo shi ya waigo shi haka yace innaha kanat la tusalli ana ta naka ta kana ce ba ta sallah ne ba ta sallah ne ba ta sallah ne za mu ji ka sake ta ba za ce duk matan da suke cikin da su jami'a kula da bin Allah da sallah da bin mazajen ta ji matan shi al-harazi al-barrada annabi ya ce sake ta tunda ba sa sallah ya ce sake ta tunda ba sa sallah ka za shi da su samu ne duk bukaddami ko muridi da yake tijaniya in yi mata mata sallah mata fada da nasiha ya mata wannan kisa da addini ba na wasa ba ne ba abin wasa ba ne ka san bautan Allah shi ke gabanka in ma ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba kana gani ana mutuwa maulana ashehu alhaji aliyu alharrazini albarrada da ya ji haka gidan shi dama ba ta sallah ne ta koma gida kuwa ya sace ta yi kenan an gama ta riga an gama idan ka ga irin izinin da shi tijjani ya zama masu al'aradini ba ɗan kaɗan bane suna da yawa nema lamunin mukami kaza da mukami kaza da mukami kaza da mukami kaza da mukami kaza suke mamai da duk tsawarai yi wa fati su da kan an zaɗa ko ɗansu na fi shi abu yi uza abu yi uza shi na kaga bashi duk wannan mukaman da mukaddamancin da asararin aka bashi gaba daya abu yi uza rajalanu a ce ta fashe tukanin akwai na gasana shi ahmadu bin kizan shi ahmadu bin kizan ko shi ahmadu bin kizan shi tijani ya ce ya ahmadu bin kizan man ra'aka da halar jannata ya Ahmad bin Kaisan duk wanda ya ganka zai shiga aljanna shi Ahmad bin Kaisan radiyallahu anhu akwai shi Usman al-Jaridi shi kuma duk duk alhamis yana kan littafin Sahih Buhari yana farawa annabi ke bayyana a wajen kuma duk muridai na gani shi to shi sa a lokacin ba wani muridi ne yau mutane kamar shi Usman al-Faridi to wanda mutum ya je ga annabi eh yaya eh an gama kuma a cikin sabon shehu tijjani akwai na da suna shehu محمد زين الدين الصحراوي رسلان شكو كرامن شي in yaje daji ya zana su dabbobin daji ko su ko su kewaye shi in ya ga dama kurin sai sa su samu dabba ɗaya a cikin dabbobin ko barewa ko dabba ne ce su je gidana kama yin su je gidana yau ba mu da naman miya yau ba mu da naman miya sai ta kama hanya so da mutane gidan su zara ga dabba ta zo su sai koyi sai a kama ta sai a yanka naman miya ranar kenan shi muhammadu zainuddin saharawi radiyallahu a cikin sabon shi tsani akwai al-imam al-mufaddil sadabi shi ma babba ne shehi ne mai jin kanshi a cikin sabon shi tsani akwai shehu muhammadu sunusi radiyallahu a cikin sabon shi tsani akwai shehu muhammadul kansusi